والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu ta'ala cikin ikonsa da huwa ce wasu rayuwarmu ta sake isowa wannan rana yau ranar lahadi 25 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da goma sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi na masjidu ali bin abi talib da ke nan gandun wambai cikin garin azare don jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudun hali muna roƙon allah ya mana muwafaka za mu ci gaba inda muka tsaya karatun da muke a wannan littafi na raddul azhani ila ma'ani alkur'an na sheik abubakar muhammad gumi rahimahullah inda muka tsaya cikin suratul araf aya ta 45 za mu tashi ayar da ke biye da ita bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
bayan da Allah subhanahu ta'ala ya ambaci mazowar ‘yan aljanna ya ambaci mazowar ‘yan wuta sai Allah ta'ala ya ambaci waɗansu da suke riga tsakani su ba wuta suke ba ba a aljanna ba don haka Allah ya ce wa bainahuma a tsakaninsu ai ashabil jannati wan nar tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta Allah ce hijabun akwai wani shamaki hajizun wato wani shamaki wanda ya raba tsakani ibn jarir na tabari yake ambatawa cikin tafsirinsa ya ce huwa surul araf wato shine katanga ta la'arafi kuma ita ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya batunta a cikin suratul hadid inji ibn jarir at-tabari yayin da Allah zai raba tsakanin mu'mine da kuma munafikai munafikai su wanzu a bayan mu'mine su yi gaba to ita ce wannan katanga da Allah ya ce zai buga فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ابن جرير yace wannan asur ita ce surul araf da Allah zai yanka a sanya shamaki a tsakanin yan aljanna da kuma yan wuta kuma Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin wannan sura a cikin wannan aya ta suratul hadid ya ce baɗinuhu fihi rahma ta can ciki inda mumine suke nan ne rahmar Allah aljanna kenan wa baɗinuhu ta bayansa kuma min qibalihi al'azab wa zahiruhu min qibalihi al'azab ta bayansa kuma nan ne azabar Allah take wuta to wannan katangar da aka sa akwai wasu mutane da za a saka su kuma akan katangar su ba can ba su ba can ba to shine Allah ya ce wa alal a'rafi kuma sannan a kayan shi tudun la'arafi wa huwa surul janna shine katangar aljanna saboda ita aljanna darajat ne sama-sama take benaye ne ita kuma wuta darakat ne ƙasa-ƙasa take ramuka ne da haka abu ne mai sauƙi wanda yake kan katanga ya iya hangowa ma wanda yake can ƙasa to Allah ta'ala ya ce wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun akan la'rafin na akwai wasu mazaje malamai sai maganganu akan su ashabul a'raf waɗanne mutane ne kamar Abu Abdullahi al-Ansari cikin littafin tafsirinsa al-Jami' al-Ihkam al-Qur'an ya kawo maganganu kamar mutum goma fassarar da malamai suka yi akan su ne ashabul araf amma maganar da tafarar jaha wanda malamai suka fi karfafawa shine cewa waɗanda kyawawan ayyukansu da munanan ayyukansu ba wanda ya rinjaya saboda Allah ta'ala mai adalci ne wanda ya kasance kyawawan ayyukansa sun yi rinjaye zai samu kansa cikin aljanna ko da da taki ɗaya ne ko mun kankanta ranjayen da aka samu ta ubangiji sai ya yafe wa mutum kurakuran a sanya shi a aljanna wannan bayan an riga fa an yi kakara ba za a ɗora ayyukan bawa akan mizani ba har sai lokacin da aka yi girgire ma'ana idan akwai mavalin sai an biya sai an biya in ya zalunci waɗansu a dukiyarsu ko a mutuncinsu ko a jininsu ko abin da ya kama da haka a lokacin za a ɗiba daga cikin kyawawan ayyukansu a biya su sai bayan an gama irin wannan hisabin ba wanda yake bin wani tukunna sai mutum sai a ɗauki ayyukansa kuma sai a ɗora a kayan ma'auni kyawawa ta janibi guda munana ta janibi guda فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم wanda ayyukansa ya ranjaye mai kyawu kenan to su ne wanda suke za su rabauta in ji Allah ta'ala waɗanda kuma ayyukansu suka yi saka yau ba su nauyi ba munanan su ne suka farin jaya to za a jefa mutum a cikin azaba don ya yi hasaran kansa to waɗanda ayyukansu mai kyau da aka ayyukansu mummuna sai suka yi can jaras daidai wa daida ba wanda ya jayi wani to su ne Allah subhanahu wa ta'ala idan ya sa 'yan aljanna a aljanna 'yan wuce cikin wuta su kuma sai sa su a tudun larafi su ba can ba la ilaha ula wa la ilaha ula su ba san zan a can ba su ba zan a can ba to shi kansa shi ma wannan din akwai nau'in azaba a ciki domin mutum a ce bai san fet ɗinsa ba ma'ana bai san sakamakonsa ba ina ne matuƙarsa to akwai fargaba eh akwai fargaba ko da misali a ce wani abu ne za a bayar appointment ne za a ɗau mutane a aiki do an yi applying waɗancan su takardar ta ɗaukan aiki ta samu su kuma waɗancan da aka zo sai aka ce to ku kuma ku jira sai gobe dai za ku ji me yake faruwa wani ba zai kwana bacci da daɗin rai ba ko ba haka ba zai dinga jin fargaba ɗan ƙanƙanin abu ma kenan na duniya ballanta na can to wa alal a'rafi rijalun akayin tudul la'rafi in ji Allah ko wasu mazaje shine nan malam ya ɗauki fassarar da tafarin jayi istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum kama fil hadith wato kyawawan ayyukansu ya daidaita da munanan ayyukansu duk da dai hadithin da malam ya ishara zuwa gare shi hadithi ne da'ifi al'allamatul albani ya ba'afa shi hadithi ne da aka samu daga jabir dan abdullah wanda ibnu mardawaihi ya rawaito to ala ayi halin dai wannan fasara ita ce wanda malaman tafsiru suka farajjahawa ashabul ahraf hum alladhina istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum to sai Allah ya ce ya arifuna kullan bisimahum su ‘yan arafi suna iya gane kowa duk wanda suka gani imma ɗan aljanna suka hango ko kuma suka hango ‘yan wuta a cikin wuta to za su iya gane kowa bisimahum da alamominsu ai bi alamatihim saboda shi wanda yake ɗan aljanna fuskarsa za ta fari wanda yake dan wuta fuskarsa za ta baki wannan alama ce da ake ganewa sakamakon mutane tun kafin ma a tsallaka sirati a shiga cikin aljanna ko akasi Allah ta'ala ya ambata mana yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina aswaddat wujuhuhum akafartum kuma aka ambaci wanda suka fusaken su wa amma alladhina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun ranan nan wasu fusake za su haske wasu fusake za su duhu Allah ka haskaka mana fusake waɗanda fusaken su suka yi duhu inji Allah ta'ala su ne wanda za a goranta musu kun kafirce ma Allah to ku ɗanɗana abin da kuka kasance kun yi na kafirce amma waɗanda fusakensu suka yi haske 'yan aljanna kenan Allah ya ce su kan suna cikin rahamar Allah za su dawama to da ka su waɗanda suke tudun larafin nan in sun hango 'yan aljanna duk da tsakaninsu akwai nisa mai faɗi wato akwai nisa mai tazara a tsakaninsu to amma Allah zai ba su ikon hango su in sun hango su za su ga hasken da suke ciki ba tare da kuma sun hango abin da ke cikin aljanna ba domin ganin abin da ke cikin aljanna ma nishadi ne kaga abu mai kyawu ma hankalinka sai kwanta to ba hangowa abin da ke cikin aljanna na ni'imar za su yi ba amma za su iya hangowa 'yan aljanna su ga fusakensu musamman da yake su 'yan aljanna su ma suna leƙowa eh Allah ya ambata inda wanda ya shiga aljanna zai tuno wani dan uwansa ko ya tuno wani abokinsa da ya nemi halakar da shi yanzu Allah ya masa gamdakatar fattala'a fara'ahu fil jahim kaga Allah ya ce za su tsinkayo za su leko in sun leko sai su hango wadancan da da suka nemi batar da su a duniya to kaga irin wannan yanayi suna lekowa wala Allah ko irin wannan yanayi ne za su gansu wala Allah kuma Allah ya kaddara in sun daga kansu za su hango yan aljanna amma dai Allah ya ce arifuna kullum bisimahu suna iya ganewa kowanne da alamunsa abi alamatihim wa hiya bayadul wujuhi lil mu'minin wa sawaduha lil kafirin shine haske na fuska ga mu'minai bakar fuska kuma ga kafirai li ru'yatihim lahum saboda zasu gansu id mawdu'uhum alim domin inda su 'yan arafin suke shi ma ya yi tudu ya wuce inda 'yan wuta suke don haka idan suka leƙa ƙasa za su hango 'yan wuta in suka ɗaga kai sama za su hango 'yan aljanna to a irin wannan yanayi ne wana dau ashabal jannati idan suka hango 'yan aljanna sun san suna cikin nema daga ganin hasken fuskarsu sai su kira su an salamun alaikum wato amincin Allah ya tabbata a gare ku kukan kun tsira kukan kun haye to kun ga asalin hayewa kenan ba wai a duniya mutum ya ga wani yana cikin wata ni'ima irin ta duniya a ce ai suwa da sun haye tukuna tukuna akwai sauran aiki a lokacin da mutum ya samu kansa a cikin aljanna to nan ne ya haye Allah ka hayar da mu Allah ta'ala sai Allah ya ce lam yadkhuluha su waɗanda suke kan tudun a arafin nan ba su shige ta ba tukun ay lam yadkhul ashabul arafil janna bi ma'ana lam yadkhuluha ba'd ba su shiga aljannar ba tukunna su yan arafi wa hum yatma'un amma fa suna fata suna kudayin shiga aljanna amma dai ba su shiga ba addu'a suke ta yi suna fata Allah ka sanya mu cikin aljannan na Allah ka isar da mu mu samu mu kai mu samu mu haye addu'a suke ta yi fi dukhuliha Allah ya kaddara zai sa su ne amma anan ya dora su a wannan tudun ne saboda babu abin da ya rinjaye a musu adalci dan su san cewa falalar ubangiji ta shigar da su tare da cewa waɗanda suka shiga aljanna kai tsaye ma falalar Allah ce ta shigar da su amma Allah ya yi farin ciki da biyayyar da suka yi Allah ya yi farin ciki da yadda da dokarsa da suka yi ayyukan da ya sa su sun yi gwargwado abin da ya hana su sun hannu to Allah ya yi farin ciki da su sai musu sakamako kai tsaye ce su shiga قال الحسن حسن البصري رحمه الله يكتشوا لم يمنعهم إلا كرامة يريدها بهم الله بيسنيا wannan lafazi ya ce hum ya ɗama'un ‘yan aljanna suna kwaɗayi ba face Allah yana so ya karama su inda ba yana nufin ya karama su da shigar da su aljanna ba ne ba zai ce hum ya ɗama'una ba sai a batta haka lam ya dukuluha ba samu shigarta ba kaga zance ya kare to amma sai ce hum yatma'un amma suna kwadayin shiga aljanna to wannan shine Hassan Basri ya hararo cewa ishara ne ubangiji yayi cewa zai sa su rawal hakimu an hudhaifa takala imam hakim ya rawaito cikin al-mustadrak ala sahihain daga hadithin hudhaifa ibn yaman Allah ya kara masa yarda hadithi ne wanda yake mawqufi qala yace bainama hum kadhalik a yayin da yan arafi suke wannan yanayi ibittala alaihim rabbuka faka sai ubangijin ya tsinkaya gare su yace qumu dukhulul janna faqad ghafartu lakum sai Allah ya ce ku tashi ku shiga aljanna na gafarta muku shikenan sai a bude musu sai shiga aljanna Allah ya ce ne
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار a lokacin da aka juyar da gannansu ai ashabul arafi su waɗanda suke kan tudun la'arafi sai Allah ya juyar da gannansu abinda ba shi da daɗin gani ba za ka kalla ba ko duk abinda ka kalla ka ga ba shi da daɗin gani ba ba za ka kalle shi ba dan karanta da ma hankali to kaga anan ba wai an ce su ne idan sun juyar da fuskansu ba a'a an yi bina'insa ne alamar lam yusammi wa idha surifat absaruhum in aka juyar da gannansu kaga juyarwa za ba tare da suna so ba za a juya musu idanunsu tilqa'a ashabin nar ta gefen inda yan wuta suke domin a lokacin a musu sakamako na abin da ya dace da ayyukan da suka yi mummuna da bai rinjayin kyakkyawa ba kaga in aka juyar da fusakensu wajen yan aljanna suka hango hasken da ke fuskar 'yan aljanna za su ji nishaɗi su ƙara kuma kwaɗayi su ƙara sa tsammani hankalinsu ya sake samun nutsuwa cewa za mu kai ga wancan gacin ta gani kuma muƙabilin ayyukansu mai kyau da suka yi ta wannan shi ma nau'in azaba ne sai a juyar da fusakensu ta gefen inda 'yan wuta suke ƙalu idan aka musu haka sai su ce rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin sai su ta addu'a ya Allah kada ka sanya mu la taj'alna fil nar kar ka sanya mu cikin wuta ma alqawmi zalimin tare da mutanen da suke azzalumi shine ma'ana wato suna ta addu'a suna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare su daga wannan lamarin Allah ya ce
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم سيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون
to anan kuma gori zai so mu shigowa yan arafi idan suka leƙa suka hango yan wuta za su hango waɗansu waɗanda suke girman kai a nan duniya kuma suka san su waɗanda suke ƙoƙarin kangewa mutane daga bin dokar Allah waɗanda ma suke yin izgili ga masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tamassuki da dokar Allah to sai su goranta musu ai yanzu su suna wani matsayi da ya ɗaukaka akan na 'yan wuta don ba wutar suke ba kuma har ma suna da fatan samun tsallakawa su hau sama wanada ashabul a'rafi rijalan waɗanda suke ma'abuta la'arafi tudun la'arafi za su kira rijalan wasu mazaje min ashabin naru daga cikin 'yan wuta sai su kwala musu kira in sun hango wani daga cikin jagororin bata ya arfunahum bisimahum da za su gane su da alamunsu ina suna ganin su sun gane su qalu sai su ce musu ma aghna ankum jam'ukum taron ku bai amfanar muku da komai ba taron ku a duniya bai amfanar muku da komai ba kasratukum yawan ku ko kuma a ce jam'ukum dukiyar da kuka tara kuna toroko da ita ta hana ku bin Allah ko kuma yawan da kuke da shi kuna ga kamar ku ne akan gaskiya amma kun ki bin Allah subhanahu wata'ala taimakekeniya da kuka yi a duniya da dukiya da ƙarfinku da matsayinku wajen murƙushewa masu bin Allah da zaluntarsu bai fa amfanar muku da kome ba kaga sun goranta musu wa ma kuntum tastakbirun da abin da kuke yin girman kai game da shi girman kan da kuke yi kuke kimbin Allah za a ambata muku gaskiya ku ga kun fi karfin ku bi ai wastikbarukum anal iman girman kan da kuka yi kin barin imani bai amfanar muku da komai ba wai ina amfanin badbare ina amfanin dukiya ina amfanin ilimi ina amfanin mulki wanda aka kibin Allah da shi duk abin da mutum ya samu a nan duniya duk matsayin da mutum ya kai a nan duniya duk sai ɗarar da ya samu ba wanda ya isa ya tsaya a gabansa shine yake da izza sai abin da ya ga dama yake yi ba mai musa masa kuma ranar alkiyama sai ya samu kansa a cikin wuta kuma wutar da zai dawwama a ciki ai ya gama gayar ƙasƙanta wancan abin da ya samu a duniya ɗin da girman kan da ya yi da gagaran jama'a da ya a duniya bai amfanar masa da komai ba wanda aka zalunta a nan duniya saboda bin Allah aka masa izgili aka masa ba'a aka ga shi ne ɗan ƙauye ba wayayye ba aka ga shi ne sakarai aka muzanta shi a dalilin bin Allah kuma ya haƙura ya tamassuki da bin Allah ɗin har ya kai gaci ya shiga aljanna to shi kuma wannan shi ne ya rabauta haƙurinsa ya biya to don haka su ‘yan tudun la'arafi za su goranta ma ‘yan wuta ne bayan sun gane su ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbiru taronku ko kuma dukiyar da kuke tarawa ba ta amfanar muku da kawai ba da kuma girman kan da kuke yi ai wastakbarukum anil iman wa yaquluna lahum mushirin ila du'afa'il muslimin kuma sai sun gaya musu haka kana sai su ishara kuma zuwa ga waɗansu masu rauni cikin muminai waɗanda suka sani an zalunta a duniya yanzu kuma ga su ne a sama su ne a ƙololuwa su ne cikin aljanna su ne ake hango su da hasken fusake can an san cikin walwala suke da ni'ima sai yan tudun la'arafa su nuna ma yan wuta su ce musu ne a ha'ula'i
a ha'ula'i lalina a ƙasamtun layana nuhu bi rahma udkhulul jannata الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أهؤلاء الذين أقسمتم كلا كمان سنا إشارة وأنتن أهؤلاء waɗancan mutanen a ha'ula'in ladina aka samtum waɗancan su ne wanda kuka yi ta yin rantsuwa la yanaluhum Allahu bi rahma Allah ta'ala ba zai shafe su da rahamarsa ba domin an samu shugabannin Qurayshawa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke izgi suka ga talakawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Bilal ibn Rabah irin su Khabbab ibn al-Aratti irin su ammar ibn yasir so don su talakawa da ba su da kome tufafinsu ma ragga ne tsofin tufafi marasa daraja ga su cikin yunwa da alamar wahala wai sai suka ce yanzu waɗannan waɗannan su kuma gashi ƙosassu da tufafi masu kyau a kan dawakai ga kuɗi ga bayi ga mulki ga iko wasu suka ce yanzu waɗannan su ne wanda Allah ya zaɓa a kanmu waɗannan wai su ne za su shiga aljanna mu kuma wai su kuma su shiga wuta su ma'auninsu a sharafu da ake da shi a nan duniya ma'auninsu matsayin da ake da shi a nan duniya wai a tunaninsu shine matsayin lahira to shine yan tudun la'arafu za su nuna musu waɗancan talakawa a haƙula'in labina a ƙasamtum laye na luhumullahu bi rahma shin waɗannan su ne waɗanda kuka dinga rantsuwa a duniya cewa Allah ba zai ba su rahamarsa ba in an je lahira istifhamun ne wa taqrirun wa tawbihun wa shamatatu mala yace wannan lafazi tambaya ce aka musu su ba da ansa kuma sannan in ba su ba da ansawa ma takarirai aka yi tabbatarwa aka yi ai kun faɗa wa taubih kuma ana zargan su ne ai ga shi nan abin da kuka faɗan to yanzu kuma ga sakamakon da aka samu wa shamatatin kuma sannan ana musu dariya ne saboda yanzu suka samu kansu a cikin mummunan matsayi su waɗancan ɗin su ne suka samu ɗaukaka faƙad ƙila lillazina aqasamtum wato kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ne yake ambatawa kuma cikin suratul taqfif ko innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazu wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma arsalu alaihim hafizin in ma sai ga masu imani sai su dinga musu dariya wai suna cewa yanzu waɗannan su ne masu shiga aljanna su bushe da dariya suna musu izgi in sun koma zuwa ga iyalansu su dinga girman kai suna alfahari har ma suna cewa wai ai waɗannan da kuke ganin su kula da su ne batattu da suka bar addinin iyaye da kakanni to yanzu kuma kiyama ta tsaya فاليوم الذين آمنوا من الذين من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون to kuma yanzu sai gashi kuma muminai su ne suke yi wa kafirai ɗin dariya su suna cikin aljanna kafiran sai su hango su suna can suna shan wahala ana azabtar da su an ba su daman hangowa 'yan wuta ne ba wai don hankalinsu ya tashi ba a'a sai dan su ƙara godiya ga ni'imar Allah ka san idan kai ka tsira sai ka hango wani a cikin wahala ce da kuma tare kuke yanzu kai ka kuɓuta ce tab amma na auna arziki eh na auna arziki mutum ya sake Allah na gode maka sai mutum ya ƙara godiya ga Allah ka shi yasa aka ba su dama su hango su sai Allah ce hal tuwibul kuffaru ma ka da ya faru shin waɗanda suka kafirta an musu sakamakon abin da suke aikatawa eh an musu ai jaza'an wai faka to shine nan wannan ayar nan ma Allah ya ambata shigen irin wancan a haula illazina qasamtum la yanaluhum Allah bi rahma to kuma sai su yan tudun la'arafi sai su ishara har ilo zuwa ga 'yan aljanna ko kuma su yi magana cewa to su waɗannan 'yan aljannan da da kuke ga su ne kaskantattu gashi yanzu su an ce musu udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun suna ga cewa ba za su shiga rahama ba gashi su ne aka ce musu ku shiga aljanna la khawfun alaikum babu tsoro akan ku yau wala antum tahzanun kuma ba za ku yi bakin ciki ba har abada kaga yanzu kama abin da turawa suke cewa my life comes last ko yanzu shi ne yake da dariyar ƙarshe da an masa dariya shi mumini an yi masa izgili ba irin izgilin da ba su yi musu ba sun taɓa zuwa wajen annabi ma sallallahu alaihi wasallama suka ce ka kori waɗannan masu warin in kana so mu zauna mu shaurare ka suna zaune da dauɗa suna ta wari mu ma zo mu zauna tare da su ba wai dan suna sha'awar zaman ba sai dan izgili to kaga yanzu su waɗancan haƙurinsu na bin Allah ya biya to haka rayuwar duniyar take ko da a zamantakewa ne a yanzu zaka ga wani idan ya ce shi zai riƙe bin Allah musamman to sai a riƙa ganinsa ba kawai idan misali a ce a wajen aikin gwamnati ne wasu na satar kuɗin gwamnati shi kuma ya ce a'a shi amana zai riƙe ganinsa ake wawa za su yi ta maganganu na izgili a kansa musamman in ya shiga wani yanayi baya da kuɗi ba sai ka je ka ci ka ci hakurin naka eh haka ce kai na Allah ne da gaske ana ganin sawawa ko a cikin abokai matasa matasa a tsakanin abokansu idan wani ya rike ustazanci shi Allah zai ba ana ganin sawawa ba irin muzanta shi da ba za a yi ba abokansa su yi ta abin da su ce wannan kwak ne wannan wane ne in ya zo ma kawai a shiru a daina magana a maida shi kamar mujiya jarraba imaninsa ake yi ana jarraba imaninsa zai haƙuri ai an ce wa tawasaw bis sabr illa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ta'ala ya rantsuwa da zamani yace duk jinsin dan adam yana cikin asara asara kuma ita ce shiga wuta don ita ce babbar asara Allah ka tsare dan an ce ulaiikal ladina khasiru anfusahum sun yi hasara rayukansu to babbar asara ita ce shiga wuta to Allah ya ce dukkan jinsin dan adam suna kan tafarkin wuta amma sai Allah ya istithna ya tsamar da wasu masu wata sifa guda hudu illal ladina amanu sai wanda sun kai imani suka tsaya kan tauhidi ba su yadda wai a dalilin kasuwa abokansu 'yan kasuwa sun ja su sun kai su wajen boka ba asara ce take ta samunsa ko tiralolinsa suna faduwa sai a ce to ba kai ka ce kai ba a maka addu'a ba ka san haka suke faɗa ba kuma addu'a ba ne tsafi za a yi ba ka ce ba a maka addu'a ba sai a kai shi wajen wani boka da zai sa masa wasu sharuɗa ma an zallallahu biha min sultan to sai wanda ya tsaya da imaninsa duk abin da ya sa dan annabi ya ce man ata arwafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je wajen dan duba dan duba zaka ganshi da carbi har gafaka har lawali ma da sani zaka gani a ajiya a wajen sa ina malanta kenan ga littafa nan a ajiye a wajensa kuma yana karantawa amma kuma duba yake annabi kuma ya ce shi ya bi tafarkin kafirci wanda ma ya je wajensa ya yarda da abin da ya faɗa akan kwama calar da ya faɗa ya zama kafir in ji annabi to Allah ta'ala sai kubutar da wanda ya imani baya cikin asara wa amilu salihati bai tsaya a imanin kawai ba sai ayyukan da Allah yake so abinda Allah ya ɗora masa na aiki ya yi wanda aka hana shi ya yi hannu gwargwado wata wasau bil haƙƙi maganarsa idan zai faɗa abinda Allah ya yarda da ita in shaida zai faɗa zai faɗi gaskiya in zance zai yi gaskiya zai faɗa bakinsa ba zai annamimanci ba waɗannan afatun lisan yana daga cikin attawasi bil haƙƙi wasici da gaskiya mafificin wasici da gaskiya shine al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar to mutane umarni da abin da Allah yake so ka hana su daga abin da Allah baya so to sai waɗanda suka yi wannan sannan kuma wato wasu bis sabr ai tabbas lokacin da zaka bi Allah sai an tsangwame ka al'umma za ta ƙi ka mutane za su tsangwame ka baka yi ma wani wani abu ba ma haka kawai sai ya tsane ka sai ya jingina maka wata wani aibi ba dan komai bane kuma saboda kana kokarin intisari da abin da Allah yake to sai wanda ya wasici da haƙuri wajen bin Allah to kaga wanda ya tattara waɗannan siffofi shi ya samu kubuta daga hasara da Allah ya ishara zuwa gare ta to su waɗannan bayan Allah sun yi haƙuri akan tsangwamar da ake musu shi ya saka 'yan la'arafi za su goranta ma 'yan wuta waɗannan ga su can ko ba su ne wanda da kuke cewa Allah ba zai ba su rahama ba sai su hango su kuma a aljanna yan sun gansu cikin ni'ima su kuma suna cikin wahala sai su ƙara jaddada musu yan la'arafi su ce to gashi Allah ya ce musu udkhulul jannata wa la khawfun alaikum wala antum tahzanun Allah ya sanya mu cikin su na'am
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين
to tun da yanzu yan wuta sun san sun yi asara yanzu ruwa ya ƙare wa ɗan kada wana da ashabun naru ashabul janna yanzu kuma za a dawo neman alfarma ko a nan duniya wani a dalilin ni'ima da Allah ya bashi in ma ta dukiya ko ta mulki sai walakanta wani wata rana kuma sai kaga idan zamani ya tafi ya tafi sai Allah ya ɗaukaka wancan walakantaccen a samansa kuma yanzu sai dawo shi yake neman alfarma a wajensa ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة الله تعالى يتي إن متى ذا سكرا إن الجنة سنة نيمان الفرما أن أفيضوا علينا من, من الماء أو مما رزقكم الله كتن قرارو من روا منا كتن قرارو من روا من دقى سما mu dan samu aw min ma razaqakum Allah ko kuma daga abin da Allah ya arzuta ku ko menene ku je ko mana wannan yake nuna kamar yadda malaman tafsiri suka nuna ishara ayan nan gaban nan na nuna cewa ashe duk tsananin wahala na azaba da bawa ya shiga a cikin wuta bai kubuta daga jin kishirwa da yunwa ba su ma nau'i ne na azabar kishirwa da yunwa tana nan tare da shi duk da azabar da ake masa yana da bukatan ya samu abin da zai sha da abin da zai ci alhali su yan aljanna a akasin haka suke dan aljanna baya cin abinci baya shan abin sha wai don kishirwa ko don yunwa shi zai ci ne ko ya sha saboda kawai nishadi amma ba wai dan yana da bukatarsa ba in ya ga abu ne kawai sai sha'awar ya ci ba wai dan yana jin yunwa ko dan yana jin kishirwa ba ko in ya tuno a duniya ana ci ana sha bayan ya ɗauki shekaru bai ci ko ya sha ba sai ya tuno ana ci ana sha sai buƙatar wani abu ya ci ya sha dan ya sake samun nishaɗi kuma a ci da shan sai Allah ya sa masa nishaɗi a ciki to kaga su yan aljanna sun bambanta da yan wuta su suna da buƙata ne domin kaga nan sun yi kira ne kira na neman agaji an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah ku dan watso mana ku dan kwararo mana man daga ruwa ko kuma daga abin da Allah ta'ala ya arzuta kuma yana ta'ami na abinci kaga suna cikin bukata ne qalu yan aljanna sai su ba su ansa inna allaha harramahuma 'ala al-kafirin Allah ya haramta abin shan aljanna ya haramta abincin aljanna alal kafirai na akan waɗanda suke kafirai yan wuta Allah ya haramta suna da nasa dai da za a basu su akwai irin nau'in abincinsu da za a ba su ta'amul afi abinci ne wanda yake na ƙaya ya fil butun kuma idan an ce rika tafarfasa a cikin ciki ka galil hamim kamar yadda ruwan zafi yake tafarfasa haka idan sun ci zai rika tafasa a cikinsu kuma suna da abin sha suna da abin sha alhamim suna da abin sha gassaq duk suna da shi nau'o'in abinci da abin sha na azaba saɓan na 'yan aljanna wanda yake na nishaɗi ne da walwala da jin daɗi to don haka sai 'yan aljanna suke inna allaha harwamahuma alal kafirin na'am
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بِهِ وما كانوا بآياتنا يجحدون
waɗannan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu abinci da abin shan aljannan nan ya sanya su a wuta alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba su ne waɗanda suka riƙe addinin su sharholiya da wargi ba su riƙe shi riko mai kyawu ba wa garwatuhumul hayatud duniya kuma rayuwar duniya ta ruɗe su ka san ɗan adam idan ya samu duniya sai ya rika ganin yana da sauran lokaci kullum sai kaga matashi baya ganin zai mutu kullum tsofaffin da ke cikinsu su yake hanga zai zama irinsu haka lamarin yake to in ba Allah yake bi ma ma gani yake akwai shirin lokaci nawa ne ma shekarunsa wanda ya samu shekarun ma gani yake akwai shaura fa shi ma yana hangen waɗansu a sama musamman idan mutum ba Allah yake bi ba sai manta da yin sulhu da ubangijinsa yana ga kamar akwai shauran taya to kaga wannan ruɗe rayuwar duniya kenan wa garwatuhum alhayatud dunya faghturru biha wa lam yu'minu suka ruɗu da duniya ba su imani ba wa zannu anna ma'taduhu min al-batil sayanfa'uhum suke zaton cewa abinda suka saba na ƙaryan nan zai amfane su yanzu don Allah waɗanda suke kiraye kirayen su ne Allah ko su ce wani ma Allah ne kuma wai da sunan musulunci rayuwar duniya ko bata ruɗe su ba su gani suke kamar suna burgewa ne su yanzu sun zama waɗansu daban kuma gani suke abin kamar hakan hakan ne sun yaudar kawunansu wa garwatumul hayatul duniya to duk wanda ya mutu ba da imani da tauhidi ba a ranar alkiyama Allah zai ce masa falyawma nansahum yau mun man za mu manta da su aina turkuhum fin nar annisiyan mustahili ne a jingina shi ga Allah amma Allah ya faɗa ya ce falyawma nansahum ai an amince shi ne mujaza wato an basu a cikin wani yanayi tamkar wanda aka manta kamar yadda Allah ta'ala ya ambata waɗanda suka ƙi bin Allah subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama Allah zai mai tada su ba sa gani idan suka mika uzurin ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce kazalika atatka ayatuna fanasita wa kazalika al-yawma tunsa kama haka nan kai ma aka aiko maka ayoyin mu fanasita ai ba mantawa bane ai fataraktaha wato kabatta fa kazalika al-yawma tunsa kai ma shi ya saka a yau aka barka a cikin wahala annisiyan anan yana nufi kenan attarku fil halak a bashi a cikin halaka a bashi a cikin azaba shi yasa nan malai fassara na turukukum fil nar ai ubangiji baya mantuwa wa makana rabbuka nasiya to Allah ya ce fal yawma nansahum yau zamu manta da su ai ma'ana zamu basu a cikin wuta kama na so liqa yawmihim hadha kamar yadda su ma suka manta da wannan haduwar tasu ta wannan wunin sun manta da ranar alkiyama bi tarkihim al'amala lahu ba su aiki dan shi ba alhali Allah kuma ya ce ayi aiki dan gobe wa ma kanu bi ayatina yajhadun kuma saboda abin da suka kasance suna yi na musu game da ayoyin in an ambaci ayar Allah sai su musa sai su kawo waɗansu maganganu na tatsuniyoyi sai ce shine doron nasi alkur'ani sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala fahmi salafi salih za su yi watsi da shi a'a abinda su aka gindaya musu na tafarki na tatsuniya shine suka yi riko da shi Allah ya ce
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب حقيقة منذ مسد وللتاف إن جاء الله شين القرآن فصلناه da muka yi bayaninsa daki-daki bil akhbar wal wa'd wal wa'id an ba su labarai a cikin alkur'ani na al'ummomin da suka karyata ga sakamakonsu an yi musu kyakkyawan alkawari na waɗanda suka bi Allah kuma aka ƙulla musu makida ga tserar da su da Allah ya yi da agajin da ya ba su an ambata musu narko wanda fa bai bi Allah ba har ya tuke zuwa ga mutuwa to fa abin da zai tadda shi a kiyama ba zai masa daɗi ba duk qur'ani ya zo da waɗannan bayana kuma ala ilmin a bisa ilmi ai fassalnahu alimin bi ilmin mun yi bayani daki daki muna sane da wani ilimi wanda muka bayyana musu hudan kuma wannan alqur'ani ya zamanto shari'a ne wa rahmatan liqaumin yu'minun kuma rahama ne amma fa ga mutanen da suke masu imani wanda yake da imani shi qur'ani yake amfana amma wanda baya shi da imani qur'ani baya amfana sa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara muna sassaukarwa ne a cikin alqur'ani abin da yake zamantowa waraka ga mumini zai warkar masa da jahilci zai warkar masa da kafirci zai warkar masa da munafunci da dukkan waɗansu annoba da take kange mutum daga shiga rahamar Allah inda ya bi Qur'ani insha Allah ya samu waraka kuma shi alqur'ani ana saukarwa ya rahama ga bawa ga muminai kawai Allah ya ce wa la yazidu zalimina amma azzalimai kan Qur'ani baya ƙara musu komai in an saukar da aya zaman da aka saukar ko in an karanta shi a yanzu yayin da ake karantawa ba ya ƙara ma azzalumai komai illa khasara sai hasara saboda kullum za su ji kuma za su musa kuma za su kibi kuma za su ƙaryata ko ba su faɗa da baki ba zuciyarsu taki karatu kai wani zai zai ce kaji su kaji su masu ƙaryar addini eh kaga shi ayar qur'ani ya karanta amma shi bai yadda ba saboda ya saba da manhajinsa ya saba da abin da malaminsa ya faɗa to kaga bai kara masa komai ba sai hasara saboda yanzu hujja ce ta karo a kayansa shi yasa nan Allah ya keɓe muminai wa rahmatan hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun don su suke amfana Allah ka amfanar da mu da alqur'ani na'am
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون yanzuruna shin masu kibin Allah ɗin nan suna dako ne akwai abin da suke shaurare ne ko ko suna shaurare ne ai ma yan tazaruna wato ba sa shauraran illa ta'awilahu face tawilin alqur'ani ne ma yake nufi da ta'awil ana wasu malamai suka ce abin da ake nufi ai wuqu'u ma ukhbira bihi kamar as-sa'di a cikin tafsirinsa abin da ya ambata kenan wato suna jiran abin da aka bada labari da shi ne ya faru sai sun gani kuru da kuru kafin su yarda a ta'awil anan ai fassaran abin da aka faɗa sai kafa dalili da abin da annabi yusuf alaihi salam ya gaya wa mahaifansa wa rafa abawaihi alal arsh wa kharu lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabli qad ja'alaha rabbi haqqan to kaga hadha ta'wilu ru'yaya ai ma'ana abinda aka bada labari a baya na gaya maka cewa nayi nan farki to ga afkuwarsa yanzu ta faru waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da ta'awil a nan ai jaza'u takdhibihim bil kitabi wato suna shauraran sai sakamakon Allah ya afka musu a dalilin ƙaryatawa ne shine nan ma malam yace aqibatu ma fihi suna shauraran har sai ƙarshen fassaran abin da ya zo cikin alkur'ani na tabbatar da azabar Allah ga masu karyatawa ta same su kafin su ce za su yi imani in ku haka ne sun yi wauta kamar mutum ne a ce masa ka gudu fa gashi nan da takobi zai sare maka wuya sai ya ki tafiya ka gudu fa gashi nan ya kusa da kai fa zai sare ma wuya shi bai tabo sai da wancan din ya zo kuma yana sai da masa wuya kuma sai ya ruga a guje ya yi amfani ai kaga faduwa zai ya zama fargar jaji kenan fargar jaji dan jaji ne haka sai sai da aka sai da masa wuyan tukunna ya farga to fargar jaji ba za ta yi amfani ba hal yanzuruna illa ta'wila suna shaurare ne har sai fassaran abin da aka bada labari na azaba a alqur'ani yazo kafin su imani su gyara yawma ya'ti ta'wiluhu ranan da fassaran abin da aka faɗa din nan zahirin afkuwar abin da aka musu kashedi da shi zai zo ko yawmal qiyamati shine ranar alqiyama to ko in ranar ta zo ta kana suka ce za su imani da Allah su gyara ya ƙulu ladina na suhu min qablu waɗanda suka mance da alƙur'ani ai tarakul imani bihi suka bar yin imani da alƙur'ani za su ce qad ja'a rusul rabbina bil haqqi haqiqa wa tabbas manzannin ubangijin mu sun zo da gaskiya fa hallana min shufa'a afa yashfa'u lana muna da waɗansu masu ceton da za su cece mu in akwai wanda aka nada a duniya za a neme su in an neme su kuma ba za a same su ba wa ma nara shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainahum wa dhalla anhum ma kanu yaftar ina ababan ceton naku da da kuka yi zaton cewa su abokan tarayya Allah ne za su kubutar da ku to fa yanzu laqad taqatta'a bainahum diplomasiya ta katse a tsakaninsu babu yanzu sauran wata mu'amala ittabaru alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab babu kowa ta kansa yake yau mai firin mar'u min abi min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likullin ra'in minhum yawma idan sha'ani yuni mahaifiya mutum zai gujewa dan uwansa zai gujewa babansa zai gujewa ɗansa zai guje wa a wannan rana kai matarsa ma ba ruwansa da ita saboda kowa lamarin gabansa ya ishe shi in kaga an tuno sai lokacin da mutum aka ce an salamun alaikum amincin Allah gare ku udkhuluha bi salamin aminin ku shige ta cikin aminci kuna amintattu da da sallama sai mutum ya san kansa a aljanna musamman annabi ya ambata akwai mawqifi guda hudu ran alkiyama mutum baya tuna kowa a hadithin ummul mu'minin Aisha wanda Imam al-Bukhari ya kawo to Allah ce idan har suna jiran wai sai wannan ya zo ne to su sani ranan da wannan din zai zo ya qulu alladhina nasuhu min qablu قد جاء رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا za su ce suna da wasu masu ceto da za su cece su aw nuraddu ko kuma za a iya maida mu ne kam zuwa duniya fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal mu je mu aiki ba irin wanda muka yi a baya ba za mu yi yanzu kam da kyau da ake so to ko an kawo su ba za su yi ba haka Allah ya ce e walau ruddu la'adu limanuhu anhu ai bi an wahida Allah wa natruka shirka zamu kadaita Allah zamu bar shirka fa yuqalu lahum za a ce musu a'a ba za a maida ku ba lamarin yanzu ya kare qala ta'ala sai Allah ya ce musu qad khasiru anfusahum waɗannan sun yi asaran kawunansu ai saro ilal halaki sun kai kansu zuwa ga halaka khasiru anfusahum sun yi babbar asara hasara babba wal innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al qiyamah ala zalika huwa al khusran al mubin babbar asara ke kad khasiru anfusahum Allah ya ce wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kagawa min da'awar shirk na da'awar shirka ana rawa ana cewa wane wane shi ma Allah ne wane wane shi ma Allah akwai ranakin dillanci wallahi tallahi in ke shi ne mutum yake ji in ke shi ne mutum yake ji akwai ranakin dillanci kada khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke faɗa na ƙarya da wanda suka dinga yi a nan duniya ya ɓace musu kowa ta kansa yake a ranar kiyama a lokacin kuma sai su yi nadama haithu la yanfa'uhum nadam ranar da nadama ba za ta amfana da su ba da haka mutum ya iya bakin kokarin sai sulhu da ubangiji Allah bai aiko manzanni dan wasa ba Allah bai halicci mutane dan wasa ba wannan duka ya faɗa Qur'aninsa Allah ya ce ya halicce muna tsammani a hasiban nasu an yi ko an yi ba ita ba kuna tsammani mun halicce ku don wasa ne kuma cewa ba za ku koma zuwa gare ta mutuna mun ayar wa annakum ilaina la turja'un annama khalaqnakum afahsibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un kuna zaton cewa mun halicce ku don wasa ne kuma ba za ku dawo wajen mu ba ba don wasa Allah ya halicci mutane ba ya halicci mutane don su bauta masa ne kuma takanas ta sama Allah ya dinga aikowa manzanni ba wanda ya san adadin manzannin Allah dubanni dubanni waɗansu malamai suna kokarin su ce an aiko manzanni dubu ɗari uku da dubu kaza Allah kaɗai ya sani domin ba a samu wani hadisi ingantacce daga annabi da ya hasarin yawan annabawa ba Allah ya aiko manzanni ya rika ta da mala'ikunsa su rika tahowa suna kai kawo da shirya wai don kawai mutane su bi abin da ransu yake so? Allah ya halicce mu ne ya samu a wannan duniya don ya jarraba mu wane ne za su bi Allah wane ne kuma za su kangare Allah Ubangiji ka tabbatar da dugaduganmu wajen bin manzonka sallallahu alaihi wasallam Allah Ubangiji ka haskaka mana a cikin rayuwarmu ka haskaka mana cikin kirazanmu mu yadda da kai irin yadda kake so mu bi ka irin yadda kake so mu yi addini irin yadda ka yarda da shi Ubangiji Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe sai mu tsaya nan wajen insha Allah in Allah kuma ya kai rayuwarmu ba gobe ba jibi talata kenan za mu rufe karatun bi izinin Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي سلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين